إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan shiri na tarihin annabi zababbe wanda kamar yadda aka saba ta cikinsa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum da malam yake karanta mana قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة da farko muna farawa da yi wa malam sallama a madadin masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to idan dai ana biye da wannan shiri malam a shimfiɗar da yake yi mana ko kuma mai wannan littafi yayi na game da yadda zamantakewa take da halayyar larabawa a zamanin jahiliya kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aiko shi a matsayin manzo annabin rahama a shirinmu da ya gabata malam ya somo mana bayani a game da yadda zamantakewa take ta auratayya da alaƙoƙi a tsakanin su larabawa insha Allah kuma a daidai wannan gabar za mu ɗora domin mu ƙara fahimtar yadda irin waccan zamantakewa ta auratayya take a tsakanin larabawa a zamanin jahiliya kafin zuwan addinin musulunci akar makalla bari mu tashi daga inda aka kwana a shirinmu da ya gabata alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu biye da mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe ba a manta ba muna ta bayani akan yadda rayuwa take a zamanin jahiliya kafin bayyana addinin musulunci mun yi bayani akan yadda hauratayya take kashe hudu musulunci ya rushe uku ya tabbatar da daya mun yi magana akan yaduwar zina da kashe-kashe da wulakanta mace a wajen wasu da girmama ta fiye da kima a wajen wasu da sauran abubuwa da da aka yi ta yi na tabara da irin rayuwa wacce ake a zamanin jahiliya malai na cewa kanat alaqatur rajul ma auladihi ala anwa'in shatta alaƙan mutum tsakaninsa da 'ya'yansa ita ma kashi-kashi ce فمنهم من يقول إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض akwai masu cewa ‘ya'yanmu hanta cikinmu ce take tafiya a ban ƙasa kawai haka wannan ya kimanta ‘ya'yansa har yana ga cewa hanta cikinsa ce take yawo a ban ƙasa wa minhu man kana idul banati khashiyat al'ari wal infaqi daga cikinsu akwai waɗanda suke binne ‘ya'yansu mata saboda tsoron abin kunya da kuma wahalar da ake na ci da su wa ya katulul aula da khashiyatal faqri wal imlaki hakanan yakan kashe ‘ya'yansa maza ko mata ko mazan kawai ko matan kawai ko maza da matan saboda tsoron talauci da kuma rashi kamar da suratul an'ami aya ta 151 da suratul nahli aya ta 58 da ta 59 da kuma suratul isra'i aya ta 31 da suratul takawiri aya ta 8 duka sun tabbatar da yadda ake ta'addancin kashe yara a zamanin jahiliya da rashin ɗaukansu da mutunci ko da kima a wani bangare walakin la yumkinu lana an na'udda haza min al akhlaqil muntashirati sa'ida sai dai baya yiwa mu kirga wannan cewa halayya ce da ta yadu tsakanin kowa da kowa wasu ba sa haka faƙad kanu a shaddan nasu ihtiyajan ilal banina liyattaqu bihim al'aduwa sun kasance su ne mafi tsananin buƙatuwa zuwa ga samun ‘ya'ya maza domin su tara yawan da za su tare makiya da su tare da cewa suna kashe ‘ya'yansu da kuma suna buƙatar ‘ya'yan domin su samu sojoji masu yawa da za su tsare su daga farmaki ko ɗaukin makiya an ba mu'amalatun rajulu ma akhihi wa abna'i ammihi wa ashiratihi faqad kana muwaqqadatan qawiyatan amma alakar mutum tare da ƴan uwansa da ƴaƴan amominsa da danginsa wannan tana da ƙwari tana da ƙarfi sosai saboda kowa yakan buƙaci ɗan uwansa musamman lokacin rigima da tashin hankali faqad kanu yahyauna lil asabiyyati al qabaliyya wa yamutuna laha sun kasance kawai suna rayuwa ne domin ƙabilanci kuma sukan mutu don kare ƙabilancinsu suna da mugun kabilanci أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وكان روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها العصبية wato san haduwa wannan ya yadu tsakanin kabila daya kuma wannan ne yake kara musu karfi kowa yana ji in aka taba dan kabilar sa ɗaya sai dai a kare ko shine mai gaskiya ko shine mara gaskiya in dai ka taba musu mutum guda sai dai su kare wajen kare shi wa kana asasun nizamul ijtima'i huwa al-asbiyatul jinsiyya war rahim tushen haduwar su ma shine wannan kabilancin na cewa ni dan kabila kaza ne ko kuma zumunta ko haihuwa ko dangantaka ta hada ni da wani to wannan shine tsarin ma zamantakewar su wa kanu yasiruna alal masal sa'ir har sun kasance suna tafiya akan misalin nan da ya yadu kowa ya san shi shine unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka ko shine azzalimi ko shi aka zalunta kawai ba ruwanka ka je ka taimake shi duk da sahabbai sun tambayi manzo Allah tsarin musulunci mun san yadda zamu taimaki wanda aka zalunta shi ko azzalimi wani irin taimako yake bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsare shi ku kange shi ku hana shi zalunci din ko ku karbo kayan wanda ya zalunta kuma yan masa an kuka haka shi ma kun taimake shi domin ku raba shi da haƙƙin da zai bayar a lahira alal ma'anar haƙiƙi min ghairi ta'adil allazi ja'a bihi al-islam su suna aiki da wannan misali na ka taimaki dan uwanka ko shi zalunci ko aka zalunta a bisa ma'anarsa ta haƙiƙa wato ba tare da gyare-gyare da musulunci ya kawo game da cewa anna nasarar zalim kafuhu an zulmihi taimakon azzalimi shine ka kame shi ga barin zaluntar wani ba wai ka taimaka masa ya zalunci ba a'a ka hana shi ya zalunci wani illa anna tanafusa fi sharafi wa su'udadi كثيرا ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد sai dai wato gasa a wajen ɗaukaka da shugabanci da yawa wannan yakan bayi zuwa ga ɓarkewar yaƙi tsakanin gabila guda ɗaya wanda asali babansu ma guda ɗaya ne kama na razalika bainal ausi wal khazraj wa absin wa zubiyan wa bakarin wa taghalib wa gairihima kamar yadda muke ga wannan ya faru tsakanin kabila masu tushe guda amma rigima yakan barke ma tsakanin wancan gida da wancan gida da waccan kabila da waccan kabila tare da cewa babansu ɗaya ko tushensu ɗaya ko asalinsu ɗaya kamar yadda ya faru tsakanin kabilan ausu da khazraj da kuma kabilan ausu da zubiyan da kabilan bakaru da tagalib wanda duka waɗannan sun taɓa yin rigima tsakaninsu tare da cewa duk tushensu ɗaya amma wani kuma zai kawo musu farmaki daga waje sai su haɗa kai su yaƙe shi amma su kuma daga cikin gida suna iya yin wato wata rigima da za ka ga ta bayi zuwa ga halakar rayuka da salwantar da dukiya mai tarin yawa. Amma al'alaƙatu bain al-ƙaba'il al-mukhtalifa faƙad kana mufakkakatal ausali tamaman. Ita ku alaƙa tsakanin sauran ƙabilu wannan kam a rushe take ba wata tabbatacciya alaƙa tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza ta da kullun cikin kwarmato ake da yaƙi da ife-ife da hare-hare da kai ɗauki a kowane lokaci kowace ƙabila babba musamman kabila babba tana iya haɗiye ƙarama ta kakkashe ta ta kwashe matansu ta mai da su bayi wa kanat quwahum mutafaniyatan fil hurubi karfin su mafi yawa yana karewa ne wajen yaƙe yaƙe da gingimu illa anna rahabata wal wajala min ba'd at taqalid wal adat al mushtaraka bayna ad din wal khurafa rubama kana yakhaffaf min hiddatiha wa saramatiha sai dai tsoro da firgici da cewa kada wani abu da aka gada na al'ada wacce aka yi tarayya a tsakani ko dai addini ya haɗa ko kuma camfe-camfe suka haɗa wannan yakan sauƙaƙa kaifin rigima kuma yakan yanke rigima ma wani lokaci idan sun ga cewa fa 'yan uwansu ne addininsu ɗaya ƙabilarsu ɗaya yarensu ɗaya yankinsu ɗaya al'adunsu ɗaya kuma wataƙila ma abu ɗaya suke bautawa wannan wata ran yakan sa su samu sulhu tsakaninsu ya ɗan sauƙaƙa rigimar kafin wani dalili ya sake taso ta.
دينك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عادل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات وأحيانا كانت الموالاة والحلف والتبعية تفضي إلى اجتماع القبائل المتغايرة ita wasu lokuta ma alaƙa ta abokantaka ko ta haɗin kai ko ta wata ƙabila ta goyi bayan wata wannan yakan bayi zuwa ga haɗuwar ƙabila da take da bambanci na al'adu ko take da bambanci na asali kan haɗa su wani dalili yakan haɗa su kuma wani dalili yanzu nan wani ɗan ƙanƙanin dalili sai ya haɗa su kuma yanzu nan wani ɗan ƙanƙanin dalili sai ya raba su ai ta zubar da jini ai ta kashe-kashe kamar yadda ya faru akan kwai akan taguwa akan kusan shekara arba'in ana gwabza yaƙi tsakanin wata ƙabila da wata wa kanat al-ashhurul hurumu rahmatan wa aunan lahum ala hayatihim watanni masu alfarma wato watan shawwal da zulqa'ada da zulhijja da rajab waɗannan watanni guda hudu a cikin watanni goma sha biyu akan ɗan samu sauƙi saboda kowa yakan girmama waɗannan watanni akan ɗan samu sauƙin rigingimu da tashin hankali kuma haka yakan zama jin ƙai da taimako a gare su a bisa rayuwarsu ta yau da gobe wa husulu ma'aishim da kuma samun wato yadda za su rayu cikin sauƙi faƙadu kanu ya amanu na fiha tamamal amni sukan samu zaman lafiya da kwanciyar hankali cikakke a waɗannan watanni masu alfarma guda hudu da shiddatil cizamihim bi hurmatiha saboda tsananin amincewarsu da kuma lazimtarsu da alfarma da suke gani na waɗannan watanni guda hudu ko mai kafircin kafiri a wannan zamani to yana kimanta waɗannan watanni guda hudu yaqulu abu ruja'il utaridi idza dakhala shahru rajab qulna munassilul asinna wala nada urumhan fiha hadida wala sahaman fiha hadida illa naza'nahu wa alqaynahu shahra rajab wa kazalika fi baqiyatil ashhuril hurumi yake cewa iza da khala shaharu rajab idan watan rajab ya zo ko ya shigo ko ya kama kulna sai mu ce mu nasilul asinna ga watan da ke zara kaifi wato yake dakushe takobi da mashi da tsinin mashi watan da ake dakushe kaifin takobi a cikinsa ake dakushe tsinin mashi a cikinsa falana da uram hanfi hadida ba ma barin wani mashi da kaifin karfe a jikinsa sai mun cire shi wala sahaban fiya hadida illa na za'anahu haka ba ma barin wata kibiya kanta da tsini sai mun cire tsinin saboda ba lokacin yaƙi ba ne ba lokacin rigima ba ne ba lokacin zubar da jini ba ne wa alkainahu shahara rajab sai mu jefar da shi saboda alfarman watan rajab wa kazalika fi baqiyatil ashhurul hurumi haka ragowan watanni masu alfarma su ma haka muke yi muna dakushe kaifin takobinmu da tsinin bashinmu da kibiyanmu don a samu zaman lafiya wato ko a zamanin jahiliya lokacin da ake kafirci ma sun ware wasu lokuta watanni hudu suka ce ba rigima ba fada ba tashin hankali ba fitina ba zubar da jini ko ka gamu da wanda ya kashe mahaifinka a cikin wannan lokaci sai dai ka gargade shi ka ce ka ci sa'a da na same ka a wannan lokaci ko a wannan rana ko a wannan guri da ba dan a wannan guri ko a wannan rana ko a wannan lokaci bane da kaga abin da zamma kun ga ashe kenan abin da ake a zamanin jahiliya ma na girmama wasu lokuta da girmama wasu gurare da girmama wasu mutane ya sha bamban da abin da muke yi yanzu na zubar da jinin junanmu da kashe kanmu da fitintunu da tashin hankali iri-iri ba tare da bambance juma'a da sauran ranaku ba ba tare da bambance watanni masu alfarma ba ba tare da bambance guraren ibada ko musulmi ko wanda ba musulmi ba muna ta kashe kanmu da kanmu sauran kasashe suna kallon mu suna mana dariya wannan abin takaici ne وقصار الكلام أن الحالة الاجتماعية كان في الحديد من الضعف والأماية Malai yace wato magana dai a takaice halin zamantakewa na al'umma ya kasance cikin kaskanci saboda rauni da makanta faljahalu daribun atanabu wato jahilci ya shimfiɗa harjallansa ma'ana jahilci ya mamaye ko ina da ko ina wal khurafatu laha jawlatun wa saula su kuwa shirme da shirbici ya riga ya samu makewaya da matabbata ko ina ka kewaya in ban da camfe-camfe da tsafe-tsafe da shirme da shirbuci da kunji-kunji ba abin da yake tabbatacce a tsakanin su sai wannan ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات wannasu ya isho na kal an'am mutane zaka ga suna rayuwa kamar dabbobi wal mar'atu tuba'u wa tushtara wa tu'amalu kal jamadati ahyana ita ita ko mace ta zamo kadara asiya asiyar kuma ana mu'amala da ita kai kace wani abu ne da daskararre mara rai a wasu lokuta a kashe ta a yanka ta a ba gumaka jinin a sai da ita a kasuwa a ba da kyautarta a ba da aranta ba irin wulakancin da mace bata gani ba kafin bayyana addinin musulunci sai da addini ya zo ya ce mace uwa ce mace mata aure ce mace ya ce a mutunta ta a kimanta ta a darajta ta a kare matsayinta a maci da ita a sha da ita a tufatar da ita a ɗauki nauyin rayuwarta ita kuma ta zauna ta yi wa 'ya'ya tarbiyya sai da musulunci ya zo ta samu wannan daraja wal alaka bainal amati wahiyatun mabtuta ita alaka ko tsakanin wato bayi to wannan ta zama mai rauni ce kuma a daddatsa take a yanyanke take a tarwatsa take a ruguje take ba wata baiwa mai mutunci wa ma kana min al hukumati fajullu himmatuha mil'ul khaza'in min ra'iyatiha aw jarr hurubi ala munawi'iha ce su ka hukumomi da gwamnatoci mafi yawan abin da yafi damun su shine su cika taskokin su da kuɗi na abin da suke kwata ko suke karba ko suka dora na jangali da haraji akan talakawa ko kuma su jawo yaƙi a yi amfani da talakawan domin kare makiyansu da haka ba su da wani amfani sai yaƙe sai kuma zalunci da karɓar dukiya daga hannun marasa shi suna ƙarfafa tattalin arzikinsu da samunsu wannan shine a takaice bayanin da malam yayi akan yanayin zamantakewa na auratayya wanda mun ji kala hudu da kuma shi kansa ma wato adadin saki da adadin mata cewa kafin zuwa addinin musulunci aure bai da iyaka saki ma bai da iyaka mutum zai iya auren mace dubu kuma zai iya wa mace saki dubu ita kadai saboda haka sai da musulunci ya zo sannan ne ya ce an iyakance maka matar da za ka aura guda hudu an kuma iyakance maka sakin da za ka yi guda uku in kai wa mace saki uku ba za ka ƙara aurenta ba sai ta je ta aure wani mijin tukunna sannan ko mace iya hudu an tsaye da kai in ba bayi ko sadaka ko waɗanda suke irin waɗannan ba alhalatul iktisadiyya sai kuma hali na tattalin arziki wani yanayi tattalin arziki yake ciki kafin bayyanar addinin musulunci amma halatul iqtisadiyatu fatabi'atul hala al-ijtima'iyya mala yace yanayin tattalin arziki yana da alaka ne da yanayin zamantakewa domin sai an samu zamantakewa mai kyau ake samun tattalin arziki mai kyau wa yattadhihu zalika idza nazarna fi turuqi ma'aish al-arab yace wannan zai bayyana a gare mu a fili karara idan muka yi duba da kyau a hanyoyin da larabawa suke samun ko suke gudanar da rayuwarsu ta yau da gobe. Fatijaratu kanat akbara wasilatan lil husuli ala hawa'ijil hayati. Kasuwanci shine babbar hanya wacce ake samun biyan bukata na mutane. Wato su Qurayshawa ko su Larabawa babban sana'arsu shine kasuwanci. Tunda dama ƙasarsu ba mai nomuwa ba ce, haka da kasuwanci na siye da siyarwa da kiwon dabbobi shine babban sana'arsu wal jawlatu tijariya la tatayassar illa idza sada al amn salam to shi kuwa sana'ar kasuwanci ba ta tafiya daidai sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan ne mutum zai iya ɗaukan kayansa ya siyar ya kai ya siyar a kawo masa ya siya wannan ba zai yiwu ba sai da cikakken zaman lafiya wa kana zalika mafqudan fi jaziratil arab wannan kuwa babu shi gabaki ɗaya a ƙasashen larabawa a cikin jaziratul arab illa fil ashhurul hurumi inda ake samu dan zaman lafiya shine idan watanni masu alfarma sun kama sai mutum ya dan yi guje-guje ya maza ya je ya siya ya siyar kafin a shiga rigima da fashi da makami da sata da sauran abubuwa da ake waɗanda ba su dace ba wa hazihi hiya shuhurul lati kanat تؤقد فيها أسواق العرب الشهيرة من قكاز وزلمجاز ومجنة وغيرها ما ليش أتكون ودنن وتنيني أكي سامون cin kasuwa ta larabawa musamman kasuwannin nan guda uku da suka shahara wanda ake taruwa kowa ya zo ya baje kolinsa na irin fasaha ko na ilimi ko na kayan kasuwancin da yake da shi akwai kasuwa ukas akwai zilmajaz akwai majanna akwai kuma wasu kasuwannin da wasu kai waɗannan girma ba to akwai cin kasuwa da ake manyan kasuwanni suna da ranakunsu wasu a watanni wasu ce shekara-shekara ake ci
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة amma sana'atu su ko sauran sana'o'i na kere-kere da bu da bugu da saƙa da jima da sauransu fakanu abadal umami anha su laraba ba sa san irin wannan su ne ma suka fara ko kuma kyamar sana'o'i na hannu wanda sai da addinin musulunci ya zo ya tabbatar da cewa wato sana'ar hannu muhimmin lamari ne kuma ya tabbatar mana annabawa ma suna sana'ar hannu akwai annabi sana'arsa shine kira kamar annabi dauda akwai annabi sana'arsa shine kafinta kamar annabi Yahaya da sauran annaba da aka ta bamu kissar su cewa suna da sana'o'i kuma wannan yake nuna girman sana'a da mutuncin sana'a da matasan mu yanzu suke gudu ma a dangana su zuwa ga sana'o'i saboda an samu ci gaba ana ga yin sana'a ba ci gaba bane mu kuma a mahangan mu ta addinin musulunci ka kama sana'a komai kankantarta shi yake nuna kana da mutunci kuma kana da makoma domin duk mutumin da bai mallaki hanyar da zai ci abinci ba to bai mallaki makomarsa ba ko ba shi da ra'ayin kansa dole mai ci da kai sha da kai shi yake da ra'ayinka wa mu'zamu sina'at allati kana tujadu fil arabi min al hiyaka wad dibaga wa ghayriha kana fi ahli yaman wal hira wa masharif sham mafi yawan sana'o'i da ake samu a cikin larabawa kamar sana'ar dinki da sana'ar jima mafi yawan masu yi waɗannan sana'a su ne mutanen ƙasar yaman da mutanen hira da kuma waɗanda suke makotaka da ƙasar sham na'am kana fi dakhil jazira shay'un min az-zira'a wal hars wa qatina'il an'ami ice tabbas duk da haka dai akwai wasu sana'o'in a cikin jaziratul arab kama akwai guraren da ake shuke-shuke da guraren da ake noma da guraren da ake kiwon dabbobi wa kana nisa'ul arabi kafatan yashtaghilna bil ghazli mafi yawan matan larabawa sun shagala nema da kaɗi na zare sukan yi kaɗi na zare wanda da wannan zare ne ake yin abubuwa da dama na sake-saken kayan sawa da tufafi da abin da ya kama da haka lakin kanatil amti'atu urdatan lil hurubi ce sai dai waɗannan kayayyaki da ababen bujirawa ne zuwa ga yaƙe-yaƙe wa kana al faqru wal ju'u wal uryu amman fil mujtama mala yace maganar talauci da yunwa da tsiraici wannan ya game dukkan wato yankin larabawa a cikin talauci suke da yunwa da tsiraici da abubuwan da ya kama da haka na munanan halayya saboda kin bin ko watsi da waɗancan halayya na mutunci da girmamawa da aka san su da shi al-akhlaq sai bangaren abin da ya shafi halayya ta yau da kullum wato mun ji yanayin zamantakewa na iyali mun ji zamantakewa na tattalin arziki sai kuma wani hali ne mai kyau ko mara kyau daga cikin halaye masu kyau da addini ya tarar ya tabbatar da ko munanan halayen da addini ya tarar ya watsi da su su ne malam zai mana bayani yanzu ci la shakka anna ahlal jahiliya kana fihim danaya wa raza'il wa umurun yunkiru hal aqlu salimu wa ya aba hal wujdanu Allah ce la shakka ba makawa ko tabbas ne anna ahlal jahiliya kana fihim danaya lalle a cikin mutanen jahiliya akwai fa kaskantattun halaye wa raza'il akwai al'amura na koma baya wa umurun yunkuru hal aqalus salimu da wasu lamura da dukkan hankali lafiyayye yake ga wannan abin bai dace ba ko da ba nassi akwai abin da kai kanka in kai shi ka san a hankalce ba daidai bane wa ya ba haulu jidan mutum ya kalli ma yanayin ɗanɗanon rayuwa zai ga cewa wannan abin an yi tur da Allah wadai da yanyanyan da kyama ga waɗannan abubuwa لكن كان فيه من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان ويفضي به إلى الدهشة والعجب yace duk da haka suna da wasu halaye na gwari halaye na yabo waɗanda zai ƙayatar da mutum kuma ya bayu da shi zuwa ga mamaki da kuma wato jin daɗi famin tilkal akhlaq alkaram daga cikin waɗannan halaye na larabawa duk da waccan tsiya da suke yi to suna da wani hali na karamci wa kanu ya tabarau fi zalika wa yaftakhiruna bihi sun kasance suna yin tserereniya wajen yin karamci har ma alfahari ake mutum ya sauka a gidanka ya ci abinci a yanka masa rago shi kadai ya cinye naman har akwai waɗanda suke tura bayi ka je ka nemo bako idan ka nemo bako kai ka zama ɗa shi kuma ya zo ya ci abinci wadda aka magana abinci da magana karamci da sauke bako da mutunci wannan hali ne da kowane balarabe yake jin daɗi ya girmama wani ya mutunta wani ko don ya alfahari da wannan cewa shi fa ba mutumin banza ba ne kuma suna jin daɗin wannan halayya da wannan ɗabi'a da suke yi وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات to nan za mu tsaya sai mu tashi dai mu sake bayani akan darasinmu na gaba za mu ji dai yadda halayyar larabawa take waɗanda duk za mu ji su insha Allah ta'ala a shirinmu na gaba رفعتم بيننا صوت النعاة da haka muka zo ga ƙarshen shirin tarihin annabi zababbe na wannan lokacin inda kuka ji mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa muna ƙara sanar da masu sauraron mu cewa duk wanda ke da wata tambaya akan abin da ya shafi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai abin da ya gabata a cikin shirye-shiryenmu wanda ya ji malam ya faɗa ko kuma abin da ma bamu kai gare shi ba a nan gaba na iya rubutowa wannan fili ta hanyar adireshinmu na email wato tambayoyi at yahoo.com ko kuma aiko rubutaccen saƙon waya wato text message zuwa ga lambar waya sifili takwas sifili uku shida biyar takwas ɗaya biyu tara hudu a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai wanda shi ke ɗaukar nauyin kamu ku shirin kuma muke addu'ar allah ya saka masa da alkhairansa amin summa amin sannan a madadin yan uwa abokan aikin da suka yi hidima har shirin ya zo muku a cikin nasara habib ja'far madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفضين